بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله الذي أعطاني على الإيمان إيمان حركات إن الدين سليم دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلني والوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يذكرهم يوم تشبه فيه الابصار نعم مؤمنين مؤمنين بهم لا يلتف اليهم طرفهم وافئدتهم هواه وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أكرنا إلى أجل كريم نجيب دعوتك ونستغفرك أولم تكونوا أقدمتم في نفس ما يكون للغاية وسكنتم في مبادئ الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما فرقنا إلى الحج والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاهده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من يرى الله سبحانه وتعالى godiya wanda ya tabbata ko mu a wannan masallaci mai albarka domin gudanarwa da gina alƙalin mai zama da aka saba a don wani ana tuzuwa mai nagarin Isra'il da aka fassara masa Ibrahim na cewa alhamdulillah godiya na gaba daga Allah allazi wa habali wanda ya bani halal ke bari na kuma Isma'ila ya bani ta Isma'ila walida ana yi annabi Isma'il wallahu tilun wa tilkuna sanata lokacin mahaifin nasa a ce annabi Ibrahim shekarunsa saba'in da tara Ibrahim lafiya da wannan musa ne musamman annabawa da irin karfin su ba irin namu ba za har annabi Ismail kuma ya girma har suka suna ginin kabar su ya zama na Ibrahim ko shi ne magini wanda ya ne mubarak ana alhali zan da aka ma je karar da ta inda da ne zai wuce da ne da ayatu ai ba zai ko ne wa to ba zai gina aka gina da kyau ba wai za kuma duk da uban nasu aka zage ba shi da ina aka kanin wannan amma ba mahaifinsu dai ba walida an haifi annabi ta haka walima tun wani da alka da nuna shekara ɗari da goma sha biyu lokacin shekara ɗari da goma sha biyu yake da shi kawo yana da shi lalle ubangiji na da ta ne ta tabbar mai jin addu'a ne sabida an yi mutum masara a nan za a ci gaba da addu'a ubangiji ta ne da zan mai tsaye da sallah mawallaci daban mai tsaye da sallah daban mai tsaye da sallah shi ne mai sallah a kan lokacinta kuma da haƙoƙinta kamar yadda Allah ya umarni shi ne mai tsaye da sallah amma mai sallah a kawai haka kudu a azun da ɗaya gada ma yi ya zama lokaci ya wani ana kira sallah ma ya ci wani aiki bari ya yi kaza bari ya yi kaza ya bar da abin kama wata harkokin da ba kaga wannan bai ba ina ga da bayan yi musalli akwai kudin azaba kan masalata alibin wa da latin ta abin masu jagar akalla ta ji sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum ya salla ya tona ta Allah da yadda yadda ya ga dami bai kyauta ta ba idan ya gama sallar zai zai Allah ya wulakanta kai da ka wulakanta ne sai a haɗa sallar a tattara da kamar sun ba amma ga mana zai kai a ga shi kenan sallar an yi ta amma ba ba yawo Allah ya kai na jira da yawo gudu ya ne ka hani je masala na za mu tsaya da sallah waj'al min gudu Allah ya da ma kaza mun yi Muhammad sai da ta wa da din ya zo da min lillahi lillahi ta'ala don Allah ya da shi annan min kufar a cikin za ga mun da ga mu Allah a da ga larba ba an ta sabu da kufar alai ko da yayi da da rabana ya ubangiji mu da kabal du'a kabi addu'a almana ko da haka amadan kamar ga dalle ubangiji kai mana ubangiji mu kamun gafara wal walidayya da ma'ibana وهذا هذا وانا قول ايضا بين وانا هو عداوة لله عز وجل وقيل على وطنه وانت ما يبقى مدامة لنتا فقرا والدي اتعود بها اذا مورد والمؤمن على غابة مؤمن مزا wato zama kuma da zabira da zabi jiriya wato nan da zabira wani malamai ma sun kada cewa azaran nan babban da ba a biyu ainihin ma kuma ala da ala ta Allah ce wala da ta bar azabina kar ka tsammaci Allah ya rabkana ma ya malu zalimun gaban abin da zalimai ke yi ke wato aikata a nuna halin magana da mutanen maka shine ma ya aiki da Allah yana jiki ta zuwa gida azabin babu azaba da yau zuwa ga wata rana sai zauji da absar wanda idanu za su turu turu a ranar azabza a idanu da hauli ma tara saboda tsananin tsoron abin da ta gani ya kala da kaga bakar kulani ai ba ta hu ya buɗe da nan wannan ya gani duhu ya zazza a cikin nan bai kai shuka mori na za su gaggawa muku ne gudun za su karanta sama sai da sama ila kan nan garba ko kana ido bai sai kalli kasa ba saboda tsoro wa azgadu hawa'un zukatan kuma ba komai min al-aqali ba hankali a cikin wata abin da suke ba ke fata ya saboda ragana an riga an tsoro da an kuma ragana wa an zirin na zana ya rabu da layi ka tsoratar da mutane alkumaru kafirin yau ya ji mun azabu ka ce musu ran da azaba za ta zo mutu kuwa yau mun kiyama da ana ita ran kiyama da ya kuma da zina zalama a zalimai za su ce wato kafirai rabana ya ubangiji mu a shirna ka jinkirtar da mu bi an ka rudda na ka mayar da mu ila duniya zuwa duniya ila ajalin garibi zuwa ɗan lokaci da kani ya ji da awa ta gaza mu amsa kiran ka mu yi imani mu aiki ne ka duk da hujjar ka daga wani da bai rusul lam fi manzani ya kala wata a cikin wasu rukan don zargi awalar da suna ka san su da ba kuran ba ne mun kaula gaba da jiki a duniya nan malakumin gawal cewar ba ku da wani wani gujewa kamar kuna zama a duniya har abada ba zuwa lahira wannan kamfan kuka zauna a biya a cikin duniya bi matakin da na zala mu'amudan a mazaunan waɗanda suka zalunci kawunan su da da kafirci ne na al'umma mai sabita daga al'ummar ta riga da wanda mallakon ya bayyana gare su sai mu Allah biyun sai da muka aikata mudu wato mu da kula ko ba falam ta tambaji ba ku ba ku dora da ba وَنَذَرْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ muka doka musu misali
مكرهم عند الله مكرهم عند مكرهم يسألون في الجبال فلا تحزن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يعمل لك الأرض غير الأرض والسماوات وترى المجرمين يومئذ مكرمين من النار ترابيهم من كرام وتعذبهم وعاهم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا صلاة للناس ولينذر به وليعلموا أن ما هو إله تذكر أولو الألباب ترميه بالمسيح ثم تدعو وتدعو الآية
yawwa malam ka yi hakura to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sai alkabur maka manzo Allah sallallahu to shi kenan kafirai a nan duniya an yi wa'adi an yi an yi tsinki an yi magana kiyama sun ce karya ne kiyama ta da sun ga azaba sun ga wahala suna roƙon Allah ya mai da su duniya za su musulunta yi biyayya wa manzannin Allah Allah da ai a duniya kun rantsi kun ce ba za ku bar duniya ba babu ta ji gara rantsi ya muku da ba kun rantsi ba da ta jara kun ga wani a gidan waɗanda muka halakar da kuma da ya zama muku aya amma ba ku yadda ba ka gani ba ku hannu ba mun ba ku misali mu a cikin alkur'ani kala kala ba ku lura ba ka gani saboda haka magana dawowa duniya babu wa kana makaru ala tilalle kafiran nan ta shi ma kirki din nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kun maza ma kirki makarabun wani irin ma kirki a gidan wani ana kiran sa na dawa aka yi tawari ta aka yi mutum ibilul la'anatullahi ya zama kamar wanda biyo babban riga an gaji an ga mutum kirki ya shigo cikin taron aka ce baba ka fita baba nan wani mutum za a yi ce ai ni ma da ni za a yi mutum to ya baba wannan mutum din ki bane ki ma abin da ya kawo shi kenan baba da kai na ka miki daga najal yanzu shi za a gida tsohon mala tsohon najal ga da tiyo sosai kuma shawara za a san na yau annabi wani sani amma da shi ma zo da shi za a shawarta amma daga najal yanzu da to shi kenan baba sai gidan yawari aka gidan zai da a yi to Muhammadu to a daure shi daure shi da yi kama ta aku ko a daure shi daga kai sai baba yake sun zan Muhammadu dan dangi kuma dukkan na ba wanda yake da farin jini a wurin dangin da irin Muhammadu ko yana gido don su suna son sa dangin sa don haka in aka daure shi to babu shakka dan uwan za su gudu wadan da sun yi yaki da su akan sai sun gudu a ido ko daure za su gudu abu da kan dan uwan Muhammad za su aika da haka akan Muhammad ko bai da ba za ta kare ba akan akan Muhammad lalle gaskiyar da baba zar da kamar baba to yanzu baba ya da ja ku ja wani gudai shi ne da taimaka a yi ka gina da mai da na je lara ne ba ta fada a irin wannan shi ake kira shi dan cikin wannan halin shi ne shi dan cikin shi ɗan ne aya da wanda za a yi a kore su kawai ya bar ƙasar nan gaba ɗaya yadda in kun san ba mu iya zance da mutane irin Muhammadu ga shi da magana dalla dalla idan aka kore shi a gari ne ba kunta kuma ɗan gari yake tsatsara musu magana dalla dalla ba dan kun dage akan allolinku ba da Muhammadu ya raba ku da allolinku kuka yi gaskiya ne shi da yayi Muhammadu ya gama da wasu mutane wanda ba san shi ba zai ta tsare tsare sun ya samu goyon baya wajen zai goyon yaki da ku ba ma gaskiyar da Muhammad ya yi da wani to yanzu ba ya yi ku dan da shawara to kaje ya ga shawara akan dora a kan shi kace yawa yanzu aka yi dade yanzu ne kuka yi dade shi kenan da yanke shawara to ya za a yi wannan kisan kuma a zauna da yan uwanta lafiya haka ne duk kabilar larabawa duk kabilar larabawa za a yabo ya ɗaya yanzu matasa kuma sai an gaba ƴaƴan manyan gidaje masu farin jini ko a dangi an san mai farin jini a dangi irin za a haɗo wanda kowa yan uwanta za su iya yaƙi ba a kan ba za su baki ba to su za su haɗu su kashe to in yan uwan su ce ba su yadda ba da wani kabila za su fara ba su yi su faɗa da ƙabilun larabawa duba amma yan ƙabila ɗaya ne cikin nan da yake da a da haka da shi ba an gama wannan bibiyar har an ce za a fitar da ba da lakumi ɗari shukunci ga wanda ya kira ko ba da shawarar da aka kai ga nazarin kira sai ayar hijira ta sauka Allah ce wata ayyin min dabbatin la ta'minu rizqa a Allah ya zuka wa ya kuma wa samiul alim ya Allah ya mutum wannan Allah ya hijira sallallahu alaihi wasallam to to dole Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa dan da abun ne ma ya ce ma aji sallallahu alaihi wasallam ma kara wani ma ce ai to aradu qaddau sai kuke ne kan manzon Allah eh to shi da na ma aji sallallahu alaihi wasallam da dare ayar hijira za ta fa kafirai kuma su sun kewaye gidan manzon Allah gaba daya ba kowa a gidan daga manzon Allah zai da yin la'an kare na gidan manzon Allah zai da wani zan fita amma ka tsaya saboda amanan mutane da suke hannuna inda da suke mara mutane masu amana amana aliyu da shi ke manzon Allah zai da ya fita a wani kawai an ce a karanta aya وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون أيضا أنا ما يرجع لا يبصر to ana magana sai an da kana da kawai cikin ba ga ne ba da gida an ku guda da yin ga wuce ga da mutane da yawa da magawan ya wuce yake gidan sai bi abubakar sai salama ya ce gida abubakar to kai mun la balaja da aka dare sai da abubuwa da kuma gida ne ga aya da hijira ga kuma kafirai suna nema na Allah kuma ta lanta ita a mu da ya rabu da lafiya ida abubakar din nan don mazoya annabi zai so abubakar saboda annabi eh saboda ai mazoyin mazoyi kan mazoyi a lokacin abubakar da kuwar da wata ne ana kan da umul khair da ma'azin da Usman ibn Amir ana maka daga abu kuhaba ga ayan da kuma suna na ajin nan to abdurrahman su suna na a gida kuma yana da kudi na kanti yadda bai bar duk abin da ya malaka da kuwarsa da kubansa da matarsa da ƴaƴansa da dukiyarsa ya bi annabi duka ne duka duka ko ruwa duka ya kwanaki duka duka duka duka madina ya bar maka kuma tun da aka fara yaki da annabi duk inda annabi ya babu inda annabi ya zuwa yaki abu baka da babu gaba ba wannan gaba duk inda annabi ya yaki abu baka ya riga ya ja gaba Allah bai taba dora maka jiya ko wani lalurin da za a je mai ko ba da Ali ibn Abi Talib ya hau gadon annabi ya kwanta ya rubuta mayafi tunanin da iya haka in ya zauna a haka a waje a fili kafirai tun da an san shi ma dan gari ne in an zo a gane ba shi ne muhammadun ba to ba za a taba shi ba za su zo ku ji kawo annabi na tsoron kafa ji annabi saboda haka yi amma a tunanin da idan ya hau gadon annabi ya sa ma ya ji yau ruhu masu nema suka zo ka fara yi da tsara zuwa kaje haka sa cikin jini wani da ba za su gane ba annabi a kai ne ba kafin gari ya waye a gane waye ba a kai annabi ya yi nisa annabi ya tsira kaga ya ba da jini aka zo aka tsalla daki aka shiga daki a kewaye yana ji muhammadu muhammadu ki magana muhammadu muhammadu ki magana aka je ba za mu kusa muhammadu ba domin gaje shi domin an gani ma bai wuce ba a tare da shi na a tare mata hankali da a kai aka kira a kira shi farka a ya ka zo aka kawo bayanin da ƙarfi aka sirge sai ga ali a ce ali ne ma aka ce kagawawa wai shi da makaje muhammad gara makaje to an ce aka ce muhammadin da ba ka abu aka ce shi za mu kaje ya ga ya jira da ya jira suka da kana neman annabi annabi a cikin kogo akwai wani saburi wanda yace shi ko sun tuna ya wuce haka inda mun zo ne yi in dure da ya wuce ita ga da ya ya da su ne haka in ma za ba da lafiya da ya ga do mabaroki ya ji da kiyan kawo ye da bi dalla dalla har ko ban da kan gayo har har baki ko ban haka da ya ce gane duk abubakar yana cikin goyi na gidan sawa ya kafin na ya baki kaga to ya kuma gane ba kafin sauran suna ciki an ce ga abin kafiran su iso kauro ya marero ba da gurma yake bara da yazo saɗe wurin wannan ramin da annabi ya yadda abin da aka saba in wani abu ko da dabba ne ya wuce to ba ta ɗin sauri ranar duk abin da wuce zai yaje ta ɗin eh shi za a yi mara yau ta da nan kai kai ya komo a cikin gaggawa lokacin da kan ya sace wurin da mutum su biya kuma da mata da gudu ba a cikin gaggawa ta eh eh wurin din ka eh din ka ai kaman za ta gida ta dora akan wannan zakan zakan da da gawo goji mana ta tsayi a kai mata daga ga sai da duk wanda ya dogara da zai ji annabi ba shi gaba a zagaya a zagaya a zagaya a gonan da kawai mutum abubakar ya ce ya rasu da layi sai yanzu ba da zai rika inda ya ta kawai ya zai gamu a nan a abubakar ya zai ya gamu ya zagaya da mutum da mutane guda biyu wanda Allah ne da uku ya za a yi da mutane biyu wanda Allah ne da uku a barewa a barewa to haka dai haka gani kama aka farko suka yi kwana uku a nan sannan daga baya suka abubakar ya ya raba ya sa a cika wanda nuna musu hanya ya zo musu da raƙuma da cikin raƙuma abubakar a sace a koye suka hau suka rabi ga sarki ya damu duk wanda ke maka ko da shawara ne a gane mutanen za a ba shi rakumi da an abu sai waɗansu matake kuma daga madina suke sun gamu da annabi da abubakar kuma sun gamu da zuwa hanya suka ido maka suka yi ana da haɗin nan na tafiya da nema sai ɗaya ya ce a yake ga sai ba zan wuce ya ji da ga mutanen magamu da sunan nan su ake nema wala abu ne yanzu ga haka da Allah ta sun sani ya sun yi bayan madina sun sami hira da sun sani dole ne mu dai bara wa ba ku roƙo mutane da bara wa ba dai wani na zuwa ba aka yi kada wannan mutane suke wannan gadin ai dan kar ma a san ina za su wani shi ya sun da shi kare kar ma su je da wani a zo a ce ba wani abu ne da ne wannan kuma sai ban cikin gida ba ni dai ba sai Muhammadu kuma ni dai ba ya dauko maji ya tsawar su da hau dogin ya kama hanya da gudu har ya zo kusa da su ya kasa ta kama shi suna gani da suna ganin ya yi fara gyara mashin da sai bai wurga ya kasa ta kama shi ya roƙi annabi annabi ce ya haɗe mata har ya biyo dukkan da shi ta yi yi nisa ya tuna raƙumi ɗari sai da ke ciwa da dukkan ya biyo da gudu yake gudu yake da kuma da kuka ta kama shi ya sake roƙon annabi annabi ya tana duka su sai da ke sa'u daga da abu ba zai bai dawo ga ga irin halin annabi Muhammad a nan wuta da aka masa take yanki domin a kaje shi wato wato wazirin da aunan nan ya masa take yanki aruna ya masa take yanki don a kaje shi ai yi addu'a da kare shi Allah ta kama karu Allah ta kama karu haruna yana roƙon da yana mana magiya yana roƙon da yana mana magiya sai da ya magiya saba'in a nan wuraren kula da har da ya lulu amma wannan gaji a ba shi ya roƙa ma kana ta lumar da shi ya roƙi a nan a nan da kasa da kai sauye da jira da hujjan yarin annabi ke nan sauƙin hali sallallahu alaihi wasallam Allah ya tuka wani kana maka lalle wannan maki tunu nan komai girma da dake gidan lalle ba a ce kai ji zuwa gobe ko raga ba zai ba ruwan Allah da wannan wala ya ruru ba zai cutar illa an buga ko da auren yawa ana ce wani zai zuwa da ake yi na hakika wani zai an buga da ake yi saboda karin da amma duk da haka Allah ba ruwan da da wannan majidin na ba wannan majidin ba zai kuma ka gani yawa wannan haka wani ajiye da gado da ma'adu da faɗan minhum sama ma da abubuwan yin makisin da ya yi sama da bado wadda shakun lalu tsala kamar da ya tsage wadda sirri balu haddan zuwa zuwa wasu bado ba da irin abin da bai fara bai faru ba inna la azizu Allah dai mabuwayi ne galibu mai rinjaye la yuzidu hujjan wani abu zai gagar Allah ba zindiƙanin Allah ba abu zan uba ne zamar gayya mai mana kawo ga wanda ya samu maka kulkur ala ya rabbul ta ammata wa mutane yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa samawat ranar da za a mutane kasa da wannan kasa sama da sama to ranar ba aiki ya kasa wannan da ka sani malaika zai zo ya nade ta yadda kaza ana nade ta burma haka wannan kasa da muke daga malaika zai nade ta ya take dai jiki ne kawai Allah zai faɗa masa wani waje mala'ika ya je wancan gurin akwai wata ƙasa a sabuwa fara a naɗe ka je ka ɗauko da asalin mulayi guda jafe wannan da sun mutane yawa a ɗauko sabuwar ƙasa a cikin mulayi da zai afi wani ya ce ya rasu lallahi ka ce za a naɗe ƙasa ki za a naɗe ƙasa ka ce za a kawo wata sabuwar ƙasa a cikin kuɗai za a kawo sannan mu yi ayi za a yanzu a ina mutu in ba taje ku ba muna cikin wanda aka naɗe in an taje ku kuma a zata za a kawo sabuwa a muna ina gudun ba ne a nan za a sai an yi tashin kiyama a nan da ƙasa sai an tashi kowa an naɗe sai an ƙara mutane a nan a ƙarfi ake a ƙara mutane Allah ya ga uda Allah ne wato uda ta kama duniya ta ko ina gabar da yamma kullu Allah kuma da ke idan uda ta kama da yamma da kai ta ko ina na ta ai gabar za ta yi da zuwan ka tiyaka wanda uda ta ko ta gabar kuma yayi yamma wanda ko ta Allah yayi kudu wanda ta ko ta kudu yayi alwa ko ana gudu wani na yin arewa wani na yin kudu wani na yin gabar wani na yin yamma da duk da kaga an dara rubuta to lokacin da ana kallon su ana ina قالهم على الصراط وذلك نقل على كان صراط وإن نقل إلى واردها كان على رجل حتما مقاليا إلا كده قوار ليه لو رجل فأنا أنا أوكوي كما كان أن يريدي أكم ورجل أخي أيضا فما هو أشياء إذا كان إذا أنا بعد موضع إذا فاتا با وجينا يا أخي صراط كده سؤال يا أخي صراط لك إيه يا جمهور أبي تقول رجل شمال صراط كمرة شمال الله da wani ake abubuwan lahira wanda dole shi an imani to wani rana kuwa yau mun kiyama yi ranar zagar kiyama rahoton nasu shi a tara mutane al'adun bai za'a a kan wata ƙasa fara na ƙiyatin mai sarfa kuma biya duk da yana kamar da labari ya zo a cikin hadisin bukari musulmi wa rawa musulmin musulmin ya rubuta hadisi قيل النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس يومئذ أنت بيع من آذان نموت عن إذن إله قال على الصراط إذن كنا أكثر صراطي وبرزوا حديث على الصراط خرجوا كتلتو من القبور في قبور القبور لله أدور الله أرواح الأخاء wani gaba ka da shi mai iko akan komai wata ya Muhammad kana ganin almujin mutane masu mummuna aiki kafirai yau mai da wannan ranar muqarrin a tsaure su ma da yaɗi ne da ake tsakanin su da asbara cikin mari kowa an za a masa mari da hukumi kuma hukumi abu ɗaura wuya aiki kuma mun ɗaura tsamai an tattaure an tattaure malaka subhanallah Allah ya yi man a harkar da ake ɗaura mutum zarbu hasa ba kula zira ta wanda kamu wato zira'i haka saba'in ne an kace da zira'in mala'ika zira'i haka na mala'ika saba'in shi za a za a nan da mutum a za a tanke shi mala'iku su ja su kauri Allah ya kiyaye shi sarabiluhum riguna da wanduna na yan wuta gaba daya min kada ranin na farar wuta ne yanzu da farar wuta kan da kamar sinadari ne mai cin wuta shi za a ga musu ba mai balbalan wuta kawai yana wa lokacin ce su zuwa matuƙa ija'alin na riga balbalan wuta wata ga za a duwa wumin nasu wuta kuma ta harbe fuskokin da gaba daya don kafin a yi sabi a cikin da su a wutar ma idan wuta ta yi ƙara sai mutane su dinga dujuwa suna faduwa duk wanda ya faɗi ne su wuta ta lafi suka haka da aka kai Allah ya ce yi ka gani shi kenan yaji da la kullu nafsin domin Allah ya zaka ya wa kowace rai ma ka zabar abin da aikata yin kai na alkhairi wanda alkhairi a nan ya ga alkhairi ga jinan wa sharrin haka wannan shari ba shi ma ya ga sharri sharrin ga jinan inna la sari'ul misal lalle ne Allah mai gaggawa zabi yawajibu jami'al kalbi Allah zai yi zabi ga dukkan halitta gaba ɗaya hada dabobi na gida da na daji mutane da jinnu shi kare ne su na hada a cikin gwargwadon rabin yini yin ayani duniya ba kuma yin lahira ba mai yin duniya ma ya rizin bila rizin hadisi ya wani labari hada alquran wannan alqurani balagun isarwa ne lin nasu ga mutane ai wanda da an saukar da shi yi da mulki domin ka isarwa mutane ya rasulullahi وليوم ضروري يقول له أمر جرجري وليعلم محمد من سنة بما في ذا أبن الجسدين ذا من الحجج لحجوجي أنما هو سوى شيء الله إله واحد شيء أمين متعطيع وليذكر أولو الألباب ثم دم أبو دعان كلي في تناني هنا وأنا سورة أنا أقول لك الهجر yana daga cikin turori masu aya saba'in da tara tara su uku wadda kuma gaba ɗayan su wato an saukar da su ne wato a maka surutun maryama a aya tasa'in da tara hijar aya tasa'in da tara wajiya aya tasa'in da kira ko dukkan su masiyar ne wannan sura tana da kalmomi shikriyatin kalma ɗari shida wa kamsuna da arba'in wa arba'un da hudu kalma ɗari shida da hamsin da hudu wa hurufa harfan sura alfahari da harafi dubu biyu wa zauriyatin da harafi ɗari bakwai wa saba'una da saba'in Logo de aí. Logo de aí. Ba. To Allah ya karba mana abin da muka yi, Allah ya karbi ba din Allah ba mu imani da wata. Allah ya mana albarka ga mu albarka, Allah ya yi mu gidan. Allah ya mana gafara da yayin da ka kalma da malaman mu Allah ko da mu da wata. Waktu mun ba Allah kana da Allah da imani. Kadar mu ala ba mu lafiya, kadar mu lafiya da kira kalmi da wadata. Alwaktu mun ba Allah kana da Allah da fatiha ma da fatiha. الله جواب قسم لك الإمام العافية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والصادق لما سبق ناصر العزيز اللهم صل على سيدنا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إلى الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم